إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى في باب الوصية في الثلث لا تتعدى karkashin wannan babi muke ko mun karanta hadisin farko ko sai muka kwana qala yahya alaysa kadhalik wanne ne yake da wahala wa thuluthu akthar wa thuluthu to imam malik sai ya shirya wannan ma magana zaka ga abin da abubuwan da imam malik yake fitowa wasu matsalolin sai kamar su imamu da za ka ga istinbati ba za ka taba ganin irin shi ba sai wajen imamu maliki za ku gani insha Allah abinda yake fadarar shi ne hala ya haya samitu malikan ya kulu ya ce na ji malik yana fadar cewa fin rajuli yusi bi sulusu malihi li rajuli mutum ya yi wasiya ya ce ɗaya bisa ukun dukiyarsa abawa ne ɗaya bisa uku dukiyarsa a baiwawa ne waya kulu gulami ya hadubu fulanan ma'asha sun mahuwa hurrun to sa'ad nan kuma ce bawa na zai mawa ne hidima iya tsawon rayuwarsa in ya mutu bawan ya zama ɗaki nan yanzu mai kenan aka yi yanzu abu biyu aka yi ko ɗaya ko uku yusi ka ce a ɗauki su ɗaya bisa ukun dukiyar ka bawa ne an yi wasiya an gama bawanka kuma ya je yi mawa da hidima iya rayuwarsa guda nawa kenan guda biyu an fahimta to sai ka yi kamar kana yi tuku ka san inda imam malik ya rufa ya ce to me za a yi sun huwa hurru wanda aka ce yi ma hidiman ya masa hidima shekara dubu ne da ya mutu ya zama ɗaki nan ko fayunzaru fi zalika sai aka duba a cikin dukiyar da ya bari fayujadu al'abdu sulsa malil mayyit shi aka samu wannan bawan shi kadai ya kai sulusun dukiyar to ya za a yi sulusun dukiya ta abawa ne bawa na kuma a baiwawa da ya masa hidima iya rayuwarsa in ya mutu ya zama ɗaki nan da aka binciki dukiyar baki ɗaya sai a ga bawan ya kai ɗaya bisa uku su dukiyar ya za a yi an gane a maganar da ke ciki go eh ya yi wasiya da sulisi a yanzu ya yi wasiya da sama da sulisi a ba sulisi har biyu ba ya yi wasiya da sulisi kuma ya yi wasiya da bawansa ya je ma wannan hidima mana ya ba shi je masa hidima kenan in ya mutu bawan ya zama ɗaki nan to sai aka duba bawan kansa ya kai sulisin dukiyar fa inna khidmatal abdi tuqawwamu thumma yatahassani sai ce to bawan za a duba tunda shi kadai sulisi ne sa'annan kuma shi kansa an dauke shi an kai an ce je wani an bayar da shi to sai a duba wannan bawan sai a kimanta hidimar da zai yi hidimar da zai yi zai kai nawa to shi ne ya ta hasa da shi su zame wannan da aka ce ba shi sulisi sai a nemo mishi sulisin shi a cikin hidiman bawa wanda da aka ce ba shi bawa sai a ba shi bawa hidiman da zai yi mishi an gaba waɗannan abubuwa duk cikin sulisi kenan haka imamu malik ya faɗa an fahimta yuhasu allazi usiya lahu bi sulus bi sulusihi wanda aka ce a bashi sulisi to shi a ce to kai bawan ya kai sulisi yanzu shi kuma ga bawan an ce je wani hidima to ya za yi sai a kimanta hidiman da bawan zai yi a san yadda za yi a cire maka sulisinka da shi kuma wanda aka ce je ma aikin shi ma ya je ma aikin shi ma a kimanta a bashi hakkinsa wa yuhasu allazi usiya lahu bi khidmati al-abdi bima quwiba lahu min khidmati al-abdi fa ya'khudhu kullu wahidin minhuma min khidmati al-abdi aw min ijaratihi in kanat lahu ijaratu bi qadar hissatihi wanda aka ce a bashi sulusi sai ayi lissafi wannan bawan hidiman da zai yi ya zai a cire sulusin wannan a bashi wanda da aka ce zai ba hidima yaya za a yi shi ma a bashi hidimarsa kowa sai an bashi hakkin shi a cikin wannan bawa fa iza mata allazi ju'ilat lahu khidma khidmatul abdi ma asha ataka al sai je wanda aka ce yayi masa hidima in ya mutu ya zama da in ya mutu bawan ya zama da kenan qala yahya wa sabitu malikan yaqulu fil ladhi yusi fi thuluthihi imam malik yace mutum yayi wasiya a cikin sulusun dukiyarsa fa yaqulu sai yace li fulanin kaza wa kaza wa li fulanin kaza wa kaza yusammi malan min malihi abawa ne kaza abawa da dukiya kaza abawa da dukiya kaza fa yaqulu warasatuhu qad zada ala thuluthihi sai magana ce ai abinda abba yayi ya fi silisi ya ce abawa da gona kaza filin da ke waje kaza abawa ne kudi kaza abawa ne da aka zo aka yi lissafi kakan baki daya sai aka ga wasiyar da uban yayi ya fi silisin da yake da hakkin yi fa innal warasata yukhayyaruna bayna an yutu ahlul wasaya wasayahum magadan za ba su zabi ko su yi hakuri haka su ba waɗanda aka ce su ba wasiya din su ba su sauran dukiyar su raba wa ya'khuduna jami'a malal maiti wa bayna an yaqsimu li ahli alwasaya thuluth mal almayyit ko a ce to ku ba su tunda abba ya ce a ba su ba ruwan ku da ya wuce sulisi ko ko a abu ba za mu yadda ba to sai a cire abin da yake daidai da sulisi a bayar sauran dukiyar tasu sai fa yusallimu ilayhim thuluthahu fatakunu huququhum fihi in aradu baligan ma balaga sa'annan in aka cire sulisi aka bayar in ba su yadda ba sai sulisin sai a cire sulisin a bayar sauran haƙƙin su ne باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم إمام مالك كي كاوت مسألة كما مي بما ماكي sai manyan malamai masu fikihu da hadisi da kuma ɗaukaka a cikin ilimi an fahimta eh sai kana ɗaukaka a cikin ilimi tukun za ka yi magana a ji sa'an nan don abin da kake fada kowa ya shaurare ka ya san ka san abin da kake fada ba zuwa kai ka ji cikin ya ce mace mai ciki da mara lafiya da wanda ya je fagen fama za a yi yaki har ya shiga sahun yaki su ukun nan to yaya za a yi da dukiyarsu suna da ikon su yi wasiya da sama da sulisi shi ne imam malik ya ce ala ya haya sabitu malikan ya kulu ya ce na ji imam maliki na fadar cewa ahsanu ma sabitu fi wasiyatul hamili fi qadayaha fi maliha wa ma yajuzu laha yace abin da yafi kyau cikin abin da naji dangane da mace mai ciki in za ta yi wasiya yaya za a yace annal habila kalmarid yace mace mai ciki hukuncin da hukuncin mara lafiya mara lafiya ya kasu kashi biyu mara lafiya rashin lafiya ba wani abu ne mai abin tsoro ba da rashin lafiyar da ana tsammani zai zama ajali ya ce ai mace ma ita ma haka take cikinta tun daga farkon ciki har zuwa ta haife shi ba hukuncin su ɗaya bane ba farkon ciki zuwa wata shida daga wata shida ya shiga hatsari kenan daga nan ne ba za ta iya yin wasiya ba sai da sulusi ana fahimta fa idza kana al maradu al khafif ghayr al makhuf ala sahibihi yace in rashin lafiyar da mutum ke ciki ba marashin lafiya ne abin tsoro ba babu alaman ajali a ciki fa inna sahibahu yasnau fi malihi ma yasha'u wannan mai kudin yana ga dama abin da ya ga dama sai ya ga dama ya dauki dukiyar ma ya bayar kyauta ba ba wanda zai hana shi an fahimta wa idza kana al-maradu al-makhuf alayhi in rashin lafiyan yayi tsanani ana shakkan anya ko wannan ba ajali bane lam yajuz li sahibihi shay'un illa fi thuluthihi a lokacin wanda ya tara dukiyar ba shi da iko yin tasarrufi shi da ɗaya bisa uku sauran bisa biyu bisa uku ba nashi bane na magada ne an fahimta qala wa kadhalika almar'atu alhamilu yace haka mace mai ciki awwalu hamliha bishrun wa sururun a kula da magana imamu malik yace ai farkon ciki albishir ne da murna imamu malik ya aka aka samu wannan farkon ciki albishir ne da murna walaisa bi maradin yace ba ciwo bane wala khawf babu war asuru a ciki li'anna Allah tabaaraka wa ta'ala qala fi kitabihi mu lura da istinbatin Imam Malik yace ai farkon ciki ba ciwo bane farha ne da albishir da murna da jin dadi aka aure ta ta je wata biyu wata uku da ta fara daukar ciki tana murna iyayenta na murna ya dangin mijin na murna imam malik ya ce ai ba ciwo bane ciki daga wata ɗaya zuwa har wata shida sai ce saboda mai yace ai Allah ce fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub muka yi mata albishir da ta dauki ciki muka ce kaza kaza kaza kaza kaza wa qala Allah tabaaraka wa ta'ala imam malik ya ci gaba da cewa ai Allah madaukin sarki cewa yayi falamma tagashaha da ya sadu da ita habalat hamlan khafifan sai ta dauki ciki khafif ba bai nauyi ba famarrat bihi falamma asqalat da cikin ya nauyi da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna min ash-shakirin imam malik kaga istinbati kenan farkon ciki ba ba abin tsoro bane to yaushe ake la'akari da cewa in ciki ya kai wata nawa ya shiga wurin abin abin na rashin lafiya sai ce قال قال فالمرأة الحامل يتي مچه mai ciki idza asqalat lam yajuz laha qada'un illa fi thuluthaha in ta dauki ciki ba ta in cikin ya kai inda ba za ta iya ba ta da iko yin tasarrufi cikin dukiyar sai ɗaya bisa uku to ba za ta yi tasarrufi ba a cikin dukiyar ta ba sai ɗaya bisa uku ba ta da iko fa awwalul itmami sittatu ashhur yace ai farkon inda ake cewa ciki ya kai inda zai zamo rashin lafiya ko mace ba za ta yi tasarrufi cikin dukiyar ta mace solusi shi ne wata shida amma daga wata ɗaya zuwa wata shida babu wani hatsari a ciki قال الله تبارك وتعالى to mecece hujjan imamu malik imamu malik malamai sun mishi shaida cewa yana istinbati cikin ayoyin alkur'ani istinbati mai ban mamaki an fahimta ai mun ga yadda ya nuna cewa farkon ciki albishir ne da murna to sai ce ai sai in wata ciki ya kai wata shida shi ne mace ba za ta iya yin tasarrufi cikin dukiyarta ba wasiya ba sai ɗaya bisa uku sai ce ai Allah ya ce walwalidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini iyaye za su yi renon ƴaƴansu shekaru biyu cikakku shekara biyu cikakku wata nawa kenan wata 24 sa'annan kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna shahara a ɗauki cikin shi a haife shi a shayar da shi har a yaye shi wata talatin in ka cire shekara biyu a cikin wata talatin shi saura nawa wata shida shi samu kawar mace ta haifi wata shida ɗade ba yadda ba zargi a ciki an gane istinbatin ko fa'iza madat lil hamili sittatu ashurin min yomi hamalat lam ya juzlaha qada'un fi maliha illa fi thuluth wai in mace ta dauki ciki har ya kai wata shida to daga wata shida din nan ba za ta iya yin wasiya a cikin dukiyarta ba sai dai ɗaya bisa uku thuluthi ba za ta yi komai ba a cikin dukiyarta sai ɗaya bisa uku qala yahya wa sabitu malikan yaqulu yace naji imam malik yana fadar cewa fil rajuli yahduru al-qitala mutum da ya je yakin da addinin Allah jihadi innahu idza zahafa fi safi lil qitali ya shiga sahu yana cikin sahu wanda za su je su kare addinin musulunci za su yaki lam yajuz lahu an yaqdi fi malihi shay'an illa fi thuluth kana nan zaman ka me yiwa zaka yaki me yiwa zaka yi ba dukiyarka kana da yancin kai komai da ita amma har ka shiga safin yan yaki gashi nan za a je a yaki da kafirai aka ce baka da iko kai tasarrufi cikin dukiyarka sai a cikin ɗaya bisa uku sauran ba dukiyarka bace ta magada ce wa innahu bi manzilatil hamili wal marid al makhufi alayhi ai shi wannan da yake cikin sahun yaki da shi da mara lafiya ciwon ajali da mace mai ciki wanda ya kai wata shida ai duk hukuncin su ɗaya ne ma ka da bitilkal hali matukan yana kan wannan halin magana ta fito fili ko babul wasiyyati lil waris wal hiyaza babin da yazo da mutum yana son yayi ma ɗaya cikin magadansa wasiyya da kuma house in ka baiwa duk sa'an da alhaji abba ce ya baka gida ko ya baka wani abu in baka yi hausi ba har ya mutu wannan dukiyar ba taka bace ta magada ce mun tuna kisan na Aisha ko eh sayyidina bakar ya bata ya bata kyauta bata je ta yi hauzi ba har ya zo gashi nan zai bar duniya ya ce to wannan dukiyar yanzu ta zama ta magada da a ce lokacin an je an kafa shaidu ai takarda ko ta ɗauki abinci tana amfani da shi shi kenan dukiyar ta ce amma tun da bata ɗauka ba ba yi hauzi ba har ajali ya zo to dukiya ta zama ta magada kenan eh eh a to imam malik bai kawo wannan ciki ba bai sa ba ya ce mara lafiya mace mai cikin ma ai sai ya kai wata shida rashin lafiyan ma ba ko rashin lafiya ba sai rashin lafiyan ya kai na ana tsoron cewa zai mutu shine ciwon ajali ba ko da rashin lafiya ba قال يا سمعت مالكا يقول في هذه الآية إنها منسوخة ya ce na ji imamu malik yana cewa a wannan ayar da za mu karanta ya ce ai an shafe ta ai mata mansuha ce da ayatul miras aunin lahi tabaraka wa ta'ala in taraka khairan alwasiyatu lil walidai da wal aqrabina a wannan lokacin wanda ke da gado ma ana mishi wasiya to amma da aka saukar da ayoyin rabo gado shi aka soke wasiya kenan manzo Allah ce la wasiyata liwarisi sai dai in magada sun yadda in ba su yadda ba la wasu ya talewa rufe na saka hama da zalamin kismatil fara'idi fi kitabin lahi azza wa jalla kala ya haya wasa bitu malikan ya kulu ya ce na ji imamu malik yana fadar cewa as-sunnatu indana allati la ikhtilafa fiha yace sunnar da take a wajenmu mutanen madina wacce babu sabani a cikinta annahu cewa shi yadda al'amarin yake lamirin sha'an kenan yadda al'amarin yake la ta juzu wasiyatun liwarisi baya halatta a yi ma wanda ke gado wasiya wanda duk yake da gado a cikin dukiya ba za a yi mashi wasiya a cikin wannan dukiyar ba illa an yi jiza lahu zalika warasatul mayyit sai dai in shauran magadan sun yadda cewa to mun yadda a yi mai wasiya da sulisi ko sama da sulisi in sun yadda shi kenan don haƙƙinsu ne in sun ce duk gadon ma sun bashi ba wanda sai ce a'a shari'a ta yarda da haka wa annahu in ajaza lahu ba'dhum wa aba ba'd in duk sun yarda ayi wasiyar babu magana in duk sun hana babu magana to in wa'ansu suka yarda wa'ansu ba su yarda ba fa jaza lahu haqqu man ajaza minhum wa man aba akhadha haqqahu bin zalika wanda ya yarda ayi wasiya sai ayi wasiya a cikin haƙƙinsa rabonsa wanda bai yadda ba ya dauki gadonsa ya tafiyarsa qala yahya wa sabitu malikan yaqulu yace naji imamu malik yana fadar cewa fil marid allazi yusi mara lafiya da yake son yayi wasiya fayasta'zin warasatahu fi wasiyatihi wa marid sai tara magadansa yace ina neman ku yi min izini zan yi wasiya a cikin dukiyata in sulusi ne ba shi ya nemi izinin su ba amma in sama da sulusi ne su ya nemi izinin su in kuma zai ma wani ne daban wasiya ba shi ya nemi izininsu ba amma in zai wasiya ne ga wanda ke da gadon cikin yan wanda ke gado sai ya nemi izininsu an fahimta laisa lahu min malihi la thuluthuhu fa ya'zanuna lahu an yusiya li ba'd warathatihi bi akthara min thuluthihi sai ya kira su ƴaƴansa ya musu magana yace ina son ku bani izini zan yi wasiya da dukiyata sama da ɗaya bisa uku sa'an nan kuma wanda zai mawasiyan ya cikin magada ne sai ta yi uba ya haka kaga kai wani kai kayi karfi ka kawo karfi kana da kuɗi amma wani yana nan sudan yana karatu ko yana saudiya ko yana ko yana ina ne malaysia yana karatu zai dawo ba shi da komai abin da nake so shine ka yi min izini gadon ka ka ba shi kyauta in ya yarda ya yi ko bai ba ya yi an fahimta saboda kai ka kawo karfi gashi kana da dukiya wannan gadon ma ba abin da zai maka shi kuma yana nan yana karatu ko ba shi da lafiya ko menene ina neman izini gadon ka ka bashi in yace ya bashi kenan sai a hada mishi da gadon shi da gadon wansa da aka bashi an fahimta innahu laysa lahum an yarji'u fi zalika yace in yace ya rimi izinin su ku ba da izini in bawa ne suka ce sun yarda to daga baya ba su isa kuma su ce ba su yadda ba dole ne tun da sun yadda walau jaza zalika walau jaza zalika lahum sana'a kullu warisin zalika fa idza halaka al-musi akhadhu zalika al-anfusihim yace da a ce an ba su izini su ce mun yadda kai wasiya ko ka ba ka da mu kowan mu sannan daga baya kuma bayan ya mutu su ce ba mu yadda ba to ai da kowa sai ya dauki wannan wannan tsari in ya zo ya ce ina son ku ba izini zai yi wasiya su ce eh mun yadda yana mutuwa su ce ba mu yadda ba in suka ce sun yadda ko in ya mutu ba su isa su ce sun janye ba an fahimta wa mana uhu wasiyata fi thuluthihi wa ma uzina lahu bihi fi malihi qala yace fa amma أن يستعذب ورثته في وصية يوصي بها الوارث في صحته yace amma yana cikin lafiyarsa akwai bambanci tsakanin mutum ba shi da lafiya ya yi wasiya da yana cikin lafiyarsa ya yi wasiya ba shi da lafiya ba shi da iko ɗaya bisa uku lafiyarsa kalau zai iya ɗaukar dukiyar diya ba ɗan ma kawai ba kowa ne ne kyauta ba haka ba ne ba to in yana cikin lafiyarsa ya nemi izini fa ya azanu da lahu lafiyarsa kalau ya ce to ina son cikin gadon cikin dukiyata zan bawa da kaza sai suka ce sun yadda fa inna zalika la yalzamuhum wannan ba dole bane in abba ya rasu za su ce ba su yadda ba wani warasati an ya ruddu zalika in sha'o in sun ga dama me yasa yace ai ya nemi izinin su a lokacin izinin su ba shi da karfi kamar izinin shi shike da ikon dukiyarsa zai iya daukar dukiyar duk ya bayar lafiyarsa kalau to shi yasa da suka yadda bayan ya rasu suka janye suka ce ba mu yadda ba kuma wanda ya halatta musu wa zalika anna rajula idza kana sahihan yace ai mutum in yana cikin lafiya kana haqqa bi jami'i malihi ai yana da iko akan dukiyarsa baki daya yasna'u fihi ma sha'a zai iya yi duk abin da ya ga dama in sha'a an yakhruja min jami'ihi kharaja fa yatasaddaqu bihi ay aw yu'tiyahu man sha'a ya ga dama ya ce dukiyarsa biya bayan sadaka ya ga dama ya ce dukiyarsa ya man sha'a wai mai kenan ya baiwawa wanda ya ga dama wa'annan kalmomi da ake amfani da su man sha'a man sha'a man sha'a ma'ana yana nuna cewa man sha'a din nan har ɗansa zai shiga a ciki an fahimta shi yasa jamhur suka ce ya halatta ka kebe wani ɗanka ka bashi wani kyauta tare da cewa suka ce ma'al karaha ko وإنما يكون استزاده ورثته جائزا yace ai tun da lafiyarsa kalau ja'izi ne nemi izinin su shi yasa ya nema ba dole bane ba amma lokacin da ba shi da lafiya fa ba shi da iko shi sulusi do neman izinin su dole ne alal warsa idza azinu lahu hina yuhjabu anhu maluhu lokacin da aka dora hannu akan dukiyarsa ba shi da iko shi ɗaya bisa uku wala yajuzu lahu shay'un illa fi sulusihi ba shi da iko taba komai sai ɗaya bisa uku wahinahum a haƙu bi sulutai malihi minhu a lokacin kuma ai su ne ke da ikon biyu bisa uku na dukiyarsa sun fi shi karfi a cikin wannan ka kai ka nemi dukiyar ka tara dukiyar sai ka zo kana kwance ba ka da lafiya ciwon ajali to magadanka sun fi ka karfi a cikin dukiyar da ka tara kai kana da iko ne ka aika lahira ɗaya bisa uku amma biyu bisa uku ba ka da iko ka taba sai da izinin su hakkin su ne nasu ne an fahimta فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذنوا له به فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه هنا تحضره الوفاة فيفعل ثم لا يقضي به alhaliku to in ba shi da lafiya ya kira magadan ya ce ina son ku ba da izini kaza zan ɗauka in bawa ne ko zan yi mawa ne sai suka ce sun yadda sa'ad nan dukiyar bai yi komai ba ya barta yadda take fa innahu raddun alaman wahabahu alaman wahabahu ko fa in sa'ala ba'd warasatihi ba'd warasatihi an yahaba lahu mirasahu hina tahduruhu alwafat in ya tabyaro ka cikin wa'ansu magadansa lokacin ba shi da lafiya ciwon ajali ya ce wane ina son cikin gado ku bar in bawa da kaza faya faru sai suka ce e sun yadda sun malayak fihi haliku da ya ce suka ce sun yadda bai taba dukiyar ba bai ce komai ba a ciki shai'an فإنه رد على من وهبه إلا أن يقول له الميت فلان لباد فلان to a lokacin da bai ce ya yi komai babu hauzi kenan za a sake dawo da dukiyar amma iya ce wane ne kuma dukiya kaza dukiyar da ke waje kaza a baiwa wane na baiwa wane to yanzu an samu abin da ya kama da hauzi kenan ko kuwa hauzin da zai yi a wannan lokacin إلا أن يقول له الميت فلان لبعض ورثته ضعيف وقد أحببت أن تهب له ميراثه فأعطاه إياه فإن ذلك جائز إذا سماه الميت yace kwaga wannan cikin kanne ku ko ƴan uwanku ba shi da lafiya ko ya je karatu ko yana ka kun gashi yana da rauni ina so ku ba shi wani abu cikin dukiyar suka ce sun yarda sun bayar to shikenan ba za su janye ba kuma qala wa in wahaba lahu mirasahu ثم أنفذ الهالك بعضه وبقي بعض yace magadan suka ce sun yadda a ɗauki wani abu cikin gadon a bayar sai uban ya taba wani abu cikin dukiyar da suka yadda ɗin sauran kuma ya bar shi bai taba ba wa huwa raddun alal ladzi wa haba to shine za a bashi sai a ɗauka a bashi yarju ilaihi ma baqiya ba'da wafatil ladzi utiyahu tunda ya ce wane ne kuma kuɗi kaza kuma suka ce sun yadda sai ya dauki kaza ciki rabi ya bayar sa'annan ya mutu to rabin ma sai a maidan mishi sai a bashi qala ya haya wa sabitu malikan yaqulu yace naji imamu malik yana fadar cewa fi man awsa bi wasiyatin wanda ya wasiya fa zakara annahu qad kana a'ta ba'da warasatihi shay'an lam yaqbiduhu al-mu'ta yace ai rabawa ne kaza shi kuma wane da aka ce an bashi din nan bai dauka ba bai karba ba ba abin da aka yi magana ce فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك فإن ذلك يرجو إلى الورثة ميراثا على كتاب الله sai suka magana suka zo da ya ce ya bayar ba abin da aka yi ba shaidu ba takarda bai yi hauzi ba bayan ya mutu sai abin ya dawo na magada ne shi ma sai shiga cikin magada kenan li'annal mayta lam yarud lam yurid an yaka shay'un fi zalika fi thuluthihi saboda ai mamacin bai so wani abu ya faru a cikin sulisin ba wala yi hasu ahalul wasaya fi sulisihi bi shay'in min zalika ai da a ce sulisi ne yayi magana akai to magada ai ba za ba su da iko hana sulisi wanda aka yi wasaya kuma ba sai a ce kowa da hissan shi ba babu ma ja'a fil muannas min rijali wa man ahaqu bil waladi an ga matsalolin da imamu malik ya tattauna ko yana kawo matsaloli ne masu wahala in ka zo karantawa ma sai ka karasa ina ne za ka tsaya sai ka hada maganar can da wannan ko ko ka yanke magana ka rasa kan magana sai an je a hankali saboda lokacin shi yana magana ne da ilimi kuma da wa yake magana da malamai yake magana to sai aka zo da malamin da almajiran duk ba su gama kafan takalmin almajiran imam malik ya za a yi sai a hankali ko sai dai ka samu abin da ka iya ka fahimta ka je ka yi kokari ka dora kan abin da a hankali a hankali sai kai ma ka zama malami babu ma ja'a fil muannas min ar-rijal babin da yazo magana game da waɗanda suke muannas sune me kenan dan me dan me eh a'a namiji ne in aka ce ba namiji ba ba mace ba maza mata ke an daudu namiji ne amma yana koyon mata a cikin magana a cikin menene da menene da shigenci da iskanci duka baki an fahimta to me ya faru wa man ahqqu bil waladi da babbar matsala mas'ala da ya kamata a zauna a tattauna a tantance ya za a yi a kafa doka a kai wane ne ke da ikon renon ɗa ko ɗa in an rabu aure ya mutu an fahimta imam malik ce kawo misali babban misali kwaya ɗaya ya bar sauran maganar sai a bincika sai a tattauna a kafa doka a kai ala haddasani an malikin an hisham ibn urwa an abihi أن مخنثا كان عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم wani dan daudu ya kasance na zaune wajen ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala li abdullah bin abi umayya sai ya fada ma abdullah dan abu umayya wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasma'u a lokacin manzon Allah na jin abin da yake fada me yake fada yace ya abdullah ya kai abdullah in fataha Allah alaikum at-ta'if gadan in Allah ya muku bude ta'if gobe in fataha Allahu alaikum in ga bai sa kan shi baki in Allah ya muku ya muku fatahi gobe gadan fa ana adulluka ala ibnati ghailana zan nuna maka wata mata sunanta ibnatu ghailana kyau ne da ita tana da kaza tana da kaza tana da kaza ai ka san an so tushe ce me fa innaha tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi thamanin ai ta gabato tana gabatowa da hudu in ta juya kuma sai ta tafi da takwas kana kallon takwas saboda kyau eh li'anna jamal eh ismu maqulu fihi tatahu ajnas kyau suna ya hada ko akwai kowa da abin da yake gani kyau a wajen shi in ka karanta wakokin su su lokacin su umar al-kais akwai abubuwan da suke suke yabawa a jikin mace in ka karanta wane in ka karanta kowa da to yanzu kuma halin da ake ciki kuma mutane yanzu matasa da abin da suke gani kyau a jikin mace to a lokacin sai ya ce zan nuna maka wacce in ta gabato tana zuwa za ka ga abu hudu in ta juya za ta sai ka ga abu takwas faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yadkhulanna ha'ula'i alaikum shi manzo Allah ce kada irin waɗannan su rinka shigowa a wajenku abu hudu shi ne wani tana zuwa sai ga saboda ƙoshi da jin daɗi da kiba sai ga guraye a cikinta na wayansu abubuwa guda hudu in ta juya kuma wannan guda hudu zai su alamar su zai bayyana a baya sai ga su nan hudu nan hudu sai ga su zama takwas ke ma'ana yana siffata irin kyawun ta ke an fahimta suna da abubuwan da suke gani kyau ya ce alamtara ya ni kullama ji tu tarikan wajattu biha tsiban wa illam tatayyabi wai baka gani ba duk sa da nazo da daddare ko bata sha fesa turare ba sai da ji kanshin turare eh muhaffafatan bayda a ghayr mufadatin tara'ibuha maskulatan kassi jinjali ba mai katin tumbi bane wai kirjinta ma kaga yana haske kaman madubi kaman gilashi mubalaga suke ta yi ciki kowa da abin da abin da ake ce mai kyau kyau suna ne da ya tara abubuwa karkashin shi abin da kake gani kyau wani ba kyau bane wajen shi akwai abin da duk aka yi ishtiraki ciki shi cewa kyau ne an fahimta abin da duk aka yi ijma'i aka yi ishtiraki cewa mace kyau ne mace su it kasance wata mace akwai sabani a ciki eh akwai sabani a ciki ya fada babu da ƙarfi to bayan ta zama mace ɗin ce sauran sifansa wani yana son kaza wani yana son kaza wani yana son kaza wani yana son kowa da abin da ke mishi kyau shi ne manan kyau ɗin an fahimta da shi manzo Allah ya wasiya ya ce irin waɗannan mutane su daina shigowa cikin ku saboda suna shiga suna kallon matan mutane zo suna siffatawa kamar kana kallonta an fahimta قال وحدثني عن مالك عن يايا بن سعيد أنه قال يتي سميت القاسم ابن محمد يقول يتي ناجي قاسم ابن محمد كان من يمن يفقه المدينة نافرتها كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار سيدنا عمر ينا دوتا ما تحكي الأنصار ومتان المدينة فولدت له عاصم عاصم بن عمر سيتها مسألة سورة عاصم ابن عمر هم فهمتها؟ ثم إنه فارقها to ana nan sai sayyidina Umar ya rabu da ita tallakaha aure ya mutu kenan ko faja'a Umar Quba'a da aure ya mutu sai ta dauki da ta tafi da shi kauyen su unguwar su garin su she wata ran sayyidina Umar ya je Quba masallacin Quba an san inda aka gina masallacin Quba unguwar duk ana ce da shi Quba wata ran sai sayyidina Umar ya je wajen yana wucewa fa wajada ibnahu hasiban yal'abu bi fina'il masjid sai ga ɗan shi asim yana wasa a farfajiyar masallaci fa'akaza bi adudihi fawadahu bayna yadayhi ala dabba sai ɗauku ɗan ya ɗora gaban dabba ya kama hanya za shi madina fa adrakatu jaddatul gulam fa naza'atu iya sai kakan yaro uwar matar tasa ya ta sheku da ce ɗana ne shi ma ya ce ɗana ne hatta ata ya ababakar siddiq sai aka zo wajen sayyidina bakar lokacin shi ne khalifa sayyidina umar na cewa ɗana ne ita kuma kakan uwar matan sayyidina umar tana cewa ɗana ne faƙala umar ibni sayyidina umar ce ɗana ne wa qalat al mar'atu ibni ita ma tace ai dana ne ya zaka dauke shi haka kama hanya fa qala abu bakr shi sayyidina bakar ce khalli bainaha wa bainahu kai umar kamar mata dan ta dauka ta tafi da shi qala fa ma raja'ahu umar al kalama umar bai ce mishi uffan ba قال يحيى وسمعت مالكا يقول وهذا الامر الذي اخذ به في ذلك امام مالك يجي مذهبي نا kenan saboda me wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nazo ne sai mace ta zo ta ce ya rasulullah wannan da ciki na ya zama jaka da yake zauna a cikin wata tara na haife shi cinyoyi na suka zama inda yake kirji ma nonuna na cikin inda yake ci yana sha kenan gashi yanzu uban shi yana so ya raba ni da shi ce ta shiryo magana yadda za a tausaya mata tare da cewa manzon Allah tausayi da rashin tausayi a shari'a ake bi ya manzon Allah wannan da ciki na zama jakar da ya zauna a ciki wata nawa wata tara na haifo shi yana zaune kan cinya na yana nonuna na su suka zama in abincin shi kenan gashi yanzu mun rabu da uban shi yana so ya raba ni da shi sai manzo Allah ya ce mai anti ahaqqu bi ma lam tankihi ke ki fi cancanta ki rike shi matukan ba ki aure ba kina yin aure kuma hakkin ya sare ya sauka a kanki ya dawo a hannun shi ke sallallahu alaihi wasallam an fahimta to sai aka zo sai aka zo aka dauna aka tattauna waye ya fi cancanta ya duba ɗa sai aka ce wanda ya fi mishi alkhairi in su duka daidai ne sai a bar wa matan in babu ita danginta sai a barba iyayenta da yayyanta su za su fi tausaya ma ɗan ko ɗan an fahimta a kan cewa duk daidai kenan zai samu kulawa nan ɗari bisa ɗari nan bisa ɗari ɗari bisa ɗari amma in zai samu kulawa nan can babu kulawa rayuwarsa za ta taɓe waye zai ɗauki ɗa inda zai fi mishi alkhairi an fahimta to kamata ya yi ba ƙarfi ake yi ba kamata ya a kafa doka a kan haka to sai su ce wai in an raba su da 'ya'yan wata cewa an karbi ɗan za ta mutu za ta yi ciwo ta mutu za ta yi da rayuwa da mutuwa da rayuwa ya ba su cikin an karbi 'ya'ya nan aka karbe su iyayen suna nan suna jin daɗin rayuwarsu an fahimta to shi ne sai a zo a zaune sayid na umar fa aka ce ba gidan sayid na umar da gidan mutanen kuma ɗaya ne amma saboda doka ta ce a basu sai aka basu to da kakan ita ce ta fito ina uwar take eh ah tana yin aure wannan haki ya ya fada a kansu ba ja tana gida tana cikin gida kakanta ne ta fito ko tana cikin gida ko tana wani abin ko ko kakan ce ta gaji ta biyu ta karba amma a ce ta yi aure ai tana yin an ce a haƙu bihi malam tanki to sai aka duba aka gani wannan matan an bar mata dan ko yar rayuwarsu za ta lalace shi a karba a ba uba to amma doka ya kamata a kafa hukunci ya kamata a yi ba da karfi ba an fahimta an fahimta to yanzu wacce ka'ida ya kamata a bi eh wajen wannan abin eh kotu wani tsari za ta ɗauka ta yi aiki da shi kotu za a yi mai? yadda ya ce mai an ce a haku bihi malam tanki haka wani ya tashi wani ce ya je samu ce gashi nan a kaduna muna ana ta kotu mu boko muka karanta ba mu san karatun addini ba gashi nan wannan wani wani bayar bai ya iya larabci ya iya komai da komai da ya zo gaban alkalai ya ja wannan aya ya ja ya ce kaza kaza kaza kaza shi ya dauki gaskiya a bashi shi ya ya je ce to mecece hujjan da zan dauka in rike in naje kotu lauya ne in iya karba ma mutane haƙƙi ya ce gashi manzo Allah ce anti a haqqu bihi ma lam tanki shikenan shi ya rubuta aka je kotu ana an yi ai sama ai kaza to me yace ai manzon Allah yace anti a haqqu bihi ma lam tankihi aka ce dauki danki da an fahimta to amma in aka ce anti a haƙu bihi malam tankihi sai aka ga wannan matan a gidansu ba waje ne na tarbiyya ba ba waje ne ɗan shi yasa malamai suka ce sai a duba wanne ne ya fi ma yaron amfani in gidan uban ya fi ba soke wannan nassi aka yi mafa a maslaha aka duba maslahar ɗan aka duba abin da yasa aka ce ita za ta duba saboda maslahar ɗan galibi uwa ta fi tausaya ma 'ya'yanta 'yan uwarta ta fi tausaya ma da iyayen mijin 'yan uwanta mata sun fi tausaya ma 'ya'yanta sama da fiye da 'yan uwan mijin galibi haka yake faruwa ba lallai ba ne ba ko yakan faruwa ko baya faruwa to shi ne sai a zo a duba yanzu a zauna a ce ga ka'idan yadda take amma yanzu al'amura yadda suka cancanza wannan 'yar wannan matar ita ba ta yi aure ba ba aiki take yi ba ita kanta abinda za ta ci ya gagare ta ba wani kyakkyawar tarbiyya ba ba wajen takamaiman wajen zama sai a bar mata ɗako ‘ya'ya za ce a shari'a za ta duba maslahan ɗa ne ko ‘ya an fahimta to sai a zaben ma ɗako ‘ya abin da ya fi alkhairi to ya za a ina za a je a yi wannan kotu ko hizba ko ina ko fadin sarki ko me ai matsala ai ba zancen kotu bane ga kotuna komai yake rikicewa eh komai yake rikicewa wa menene marja'in addinin musulunci a cikin Kano a Katsina a Sokoto a Maiduguri a kuma ne misali Kano ina marja'in addinin musulunci su wane ne eh masarauta masarauta eh majalisa ai tun da suka zo suka kawo sabon tsari aka karya lagon masarauta to shi ke don komai ya komai ya ana ganin dama ne ake girmama su chairman local government da shi da masarauta ne ne ke sama da wani yana da daɗin fada da kuma haka ne sarki bai isa ya fita kano ba shi chairman local ya ba shi izini ƙa'ida ce saboda ofis ake biyan shi ba dai kuɗi ba ne ba duk tun da mun ce kuɗi muka sama gaba dole mutunci ya zube dole addini ya zube dole komai ya zube saboda kuɗi muka sama gaba haka ne ba kullum muna faɗa ba mutane ne suka ji zafin sarakuna na zalintan bayi suka zo da wannan zafin suka ce bari mu kwato talakawa daga zalincin sarakuna sai suka kwato su sai suka kai su ina sai suka jefa su cikin teku ko daji sai aka kai su bariki sai komai ya gama lalacewa barnan da za a yi masarauta shekara hamsin bariki kwana hamsin shi a yi shekara to me kina aka yi fa'ida ma nan sah min ayatin aw nunsiha nati bi khair bina aw mithliha to shine ya kai ya haifar da duk wannan rigingimun da kaga ana ci ga masarauta ga majalisa ga ofishin gwamna ga hizba ga ofishin 'yan ga komai amma kuma kullum komai kara lalacewa yake babu matsalar da aka ɗago aka iya aka gyara ita ana faman za a ɗinke nan sai baraka kuma ta kullo ne ana faman nan sai baraka kullum baraka ake yi an kasa magance abu ɗaya saboda me to da son zuciya da me son zuciya ai shi ne me yake kawo son zuciya sai bin duniya ko saboda komai yana da ka'idan da ake bi a gyara shi an fahimta man arada al-akhirata nawa kenan wa sa'alaha sa'ayaha to inda mas'alar take ke wa huwa mu'minun sharuda nawa kenan فأولئك كان سعيهم وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مهزورا duk in ka je hizba fadar sarki ofishin gwamna majalisa ba wanda zai ce ma ba gyara yake so ba akwai wanda zai ce barna yake so kowa zai ce me yake so to wace hanya za a bi a gyara eh shi yasa ya ce man arada al-akhirata sharadi na farko kana son lahirar wasa alaha baka zauna kana zaman kashe wando ba baka zauna kana lalaci ba ka tashi kana fafatukan neman lahira sa'ayaha ya zama da faman da kake da fafatukan da kake yi fama ne da zai sa a samu wannan amma ka je kana faman da ba za a samu wannan ba kai aikin banza da wafi ba yadda za a aikacin mabore an fahimta Amin. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
lokaci lokaci yawon mu